من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوم لاربا أكو بوت رمضان برمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دول تريه دودا أربعين دا بير muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa cikin wannan wata mai albarka wata ramadan ya kuma ba mu damar haduwa a masallaci domin karatun alkur'ani masjidul muhajiri kamar yadda aka saba muna karatu cikin suratul baqara mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 202 za mu tashi aya ta 203 insha Allah wadda muna karatu ne a ayoyin da suke magana akan aikin hajji a sannan yawanci muna bin ayoyin kamar tare da bijiro da yadda suna ta tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya aikin hajjinsa kamar yadda suke cikin hadisai da sauran littattafai na magabata a gwargwaron abin da ya sauwaka haka za mu ci gaba zai zama darasi na hamsin darasi na hamsin da takwas a cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya jero ayoyin suna tafiya da yadda aikin haji ke tafiya da kwanakin idan an je aikin haji a yan wayannan kwanakin ne kawai ake karewa kwana takwas ga wata tara ga wata goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku a kwana bakwai gaba ɗaya aikin hajji ya ƙare a wayannan kwanaki a nan ake farawa kuma a nan ake ƙarewa sai dai ɗawainiyoyin tafiya da tsare-tsare daga ƙasa zuwa ƙasa ke sa jama'a suke samun dama su samu a ayyuka na ibada na kwanaki masu yawa a waɗannan gurare masu albarka musamman tsakanin makka da madina allah subhanahu wa ta'ala bayan an gangaro daga muzdalifa an zo an yi jamratul aqaba ayan da muka gabata a baya ta ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra fasara ɗaya da ba mu ambata ba a lokacin in ce fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku a lokacin da a jahiliya suke alfahari da iyayensu iyayen wasu suka yi kaza su suka yi kaza wannan an bayyana ko kuma ka zikirkin aba a kuma lokacin da mutum ya gama aikin hajji hankalinsa yake dawowa gida yake ambato to fassarar da ba a faɗa ba shine ka zikirkin aba a kun ku ambaci Allah kamar yadda kuke kiran mahaifi da mahaifiya da kuna yara idan mutum yana jinjiri ko yana karami ba wanda ya fi kira kamar mahaifiyarsa ko mahaifinsa kuma su ya fi sani shine farkurullah ka zikirkum aba'akum aw ashadda zikra wato ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku da kuna yara ko sama da haka wannan shine fassarar da aka tsallake a wancan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a wasu kwanaki kididdigaggu su ne ranar goma ga wata ranar sallar layya da kwana uku da suke bayanta shine sha ɗaya da sha biyu da sha uku waɗannan kwanaki dukansu kwanaki ne na yankan layya in mutum bai samu daman yin layya ba saboda wani uzuri ranar sallah sai ya samu dama ranar sha ɗaya ga wata zai iya yankawa in bai samu dama ba sha ɗaya ga wata sai ya samu dama ranar sha biyu ga wata zai iya yankawa haka na ranar sha uku ga wata daga kwanaki hudu duka kwanaki ne na layya kuma waɗannan kwanaki su ne ake ce musu ayyamu tashri kwanaki da ake shanya nama domin ya sha rana daga nan aka riki sunan at-tashri sannan ayyamin ma'lumat kamar yadda Allah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya faɗa kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ya ambato cewa ayyamin ma'aduda su ne ayyamu tashrik ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku bayan sallah ayyam wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahu min bahimatil an'am a cikin suratul hajj ayyamin ma'lumat su ne kwanakin ɗaya zuwa goma ga watan zulhijja daga ɗaya zuwa goma ga watan zulhijja ana so a yawaita ambaton Allah da kabbarori da tahmidi da tahlili sannan ayyamin ma'dudat kuma su ne waɗannan kwanaki ranar sallah da kwana uku bayan sallah wata fassara ana cewa kabbarori da ake yi bayan salloli na farilla a waɗannan kwanaki ranar sallah idan an yi sallan idi in an dawo in azahar ta yi aka yi sallah ana so da an idar da sallan aikan barori wanda suke aikin hajji suna mina da waɗanda suke duniya ko ina mutum yake ana so aikan barori allahu akbar allahu akbar allahu akbar ana so a yi su in an idar da sallan azhar haka nan in idar da sallan la'asar a wannan rana har kwanaki ukun bayan ana so koyaushe an yi sallan farilla a yi kabbarori sau da yawa za ka ji a masallatayya in an yi da sallah akan ce ana tunatarwa a yi kabbarori wannan kabbarori suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma su ne wadda Allah ya ce wadkurullah fi ayyamin ma'dudat ko ambaci Allah a waɗannan kwanaki ƙididdigaggu su ne kwanaki guda uku ayyamu tashrik ranar sallah da kwana uku na bayansu sannan kuma waɗannan kwanaki kwanaki ne na ambaton Allah ko ba a son a yi azumi a waɗannan kwanaki ayyamu tashrik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ranakun tashrik waɗannan kwanaki uku na bayan sallar layya kwanaki ne na a ci a sha sannan kuma a ambaci Allah saboda idan mutum yana azumi wani sa'i baya samun ƙarfin gwiwan yawan ambaton Allah amma idan mutum yana cin abinci sannan kuma yana shan abin sha daga ruwa da abin da ya sauka na halal to nan yana da ƙarfin gwiwa domin babu yunwa ko kishirwa a jikinsa haka zai yawaita ambaton Allah sama da wanda yake da yake azumi malamai suka ce yin azumi a wannan ranaku bai halatta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah wasu malamai kuma suka ce a'a idan har azumi ne na wajibi kamar misali mutum ya yi aikin hajji tamattu'i zai yi hadiya to bai samu damar hadiya ba Allah subhanahu wataala ya faɗi a ayan da muka wuce a baya wa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tu to ai mutum idan bai samu damar yin hadiya ba to yana iya yin wannan azumin na wajibi hatta ayyamu tashrik amma dai wasu malamai suka ce kowane azumi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah kawai kowane azumi sai dai a ajiye shi sai bayan waɗannan kwanaki da ko da mutum bai samu damar yin hadaya ba azumi ya kama shi to ba zai yi su a cikin wannan kwanaki ba kamar yadda mafi yawan malamai suke gani don haka wanda ma suka ce za a iya yi suka ce riwayan da ta zo mursal ne za ka mursal kuma dama akwai rauni na a tattare da shi za ka wakurullah fi ayyamin ma'adudat ku ambaci Allah waɗannan kwanaki ko kuna zaman gida ko kun tafi aikin hajji faman ta'ajjala fi yawmayn wanda yayi gaggawa ya fita ya bar mina a tsawon kwana biyu bayan sallah fala isma alayhi babu laifi a kansa aikin hajjin sa yayi wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta hasira bayan kwana na uku bayan sallah bai tafi ya bar mina ba domin idan aka zo aka yi jifa ranar layya aka aske kayi aka je makka aka yi tsawafi ina ya tamatu'i aka yi sa'ayi to mutum zai sake komawa mina ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya gama dukkan waɗannan ayyukan azhar ba ta yi ya sake komawa mina tukunna azhar sai sannan ya sallan azhar kasuru sannan da la'asar ta yi ita ma yi ta kasuru amina kasurun sallah ake yi to da abin da idan an kwana ɗaya bayan sallah ranar sha ɗaya ga wata ke idan an kwana za a je a yi jifa idan rana ta yi zawadi za a ɗau tsakuwa ashirin da ɗaya su ne adadin wanda za a jefa mutum yana iya ƙari a kai na safiya idan wani ya kubuce bai shiga inda ake so a shiga ba ya shiga ba ko kuma ya kubuce ya faɗi bai je inda ya kamata a jefa ba to za a canja da wani madadinsa to mutum zai je da tsakuwa ashirin da ɗaya su ne wanda za a jefa in yana da safiya kuma yana da safiya a gefe bayan rana ta yi zawali ake zuwa a yi jifa shine jifan shaidan zai jefa guri na farko jamratu sugura ya je guri na tsakiya in ya jefa guri na farko dama na biyun yana arewa da shi yana tafiya yana fuskantar alƙibla kenan lokaci zai addu'a kafin ya je guri na biyu tsakanin gurin jifan shaitan na ɗaya kafin a isa gurin jifan shaitan na biyu in an yi addu'a Allah yana karɓar addu'a za ka guri ne na addu'a wanda Allah yake karɓa idan aka je aka yi jifa na biyu yawanci tsayawa a yi addu'a gurin jami'an tsaro sukan cewa mutane su harraka su wuce saboda in an tsaya kare kawo cunkoso amma dai mutum yana ɗan tsayawa yana ɗan rage tafiya har zai iya yin addu'o'insa in an yi jifa na biyu na ma kafin aje gurin jifa na uku a wannan tsakanin shi ma ana yin addu'a Allah yana karɓar addu'an bayi a wannan guri idan mutum ya jefa na uku kuma to ba zai yi addu'a bayan wannan ba shi kuma bai halatta a yi addu'a ba To a guri na farko kafin aje na biyu za a yi addu'a a guri na biyu kafin aje na uku a wannan tsakanin za a yi addu'a in an yi jifa na uku sai dai a wuce kawai to idan mutum ya haka ranar goma sha ɗaya ga wata zai koma kuma mina ya ci gaba da zama a kwana sha biyu ga wata in sha biyu ga wata aka kwana bayan zawali a zahar ta yi an yi sallan a zahar sai mutum ya sake ɗiban tsakuwa ya tafi gurin jifa idan ya jefa na farko zai yi addu'a tsakani kafin ya je na biyu kamar yadda ya yi jiya haka ma in ya jefa na biyu zai yi addu'a tsakani kafin ya je na uku in ya jefa na uku babu tsayawa a yi addu'a to kwana biyu kenan shine Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn wanda ya ga dama a wannan kwana na biyun to kawai sai ya koma mina ya gama aikin hajjinsa to haka wanda ya gaggauta ya fita daga kwana na biyu fala isma alaihi babu laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda kuma da ya jifa ranar na biyu kwana goma sha biyu kenan na zulhijja sai sake komawa mina ya sake kwana washe gari bayan zawali ya yi azhar sannan ya sake ɗauko tsakuwa ya zo ya jifa a idan mutum kwana na biyu ne zai jifa tsakuwa arba'in da takwas ke amma da ya ƙara ashirin da ɗaya a kanan zai jefa tsakuwa sittin da nawa kenan a ƙara ashirin da ɗaya a kan arba'in da takwas sittin da tara zai jefa tsakuwa sittin da tara wanda ya yi kwana uku kenan kowane tsakuwa ana Allahu Akbar ana jefa Allahu Akbar wancan ya jefa 48 wanda ya fita daga yau mayin ke fala isma alaihi babu laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta yayi kwana na uku ya jefa tsakuwa 69 fala isma alaihi babu laifi a kansa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne fita kwana na biyu ba ya jinkirta har kwana na uku wasu malamai suka ce fita a kwana na biyu ya fi wasu malamai suka ce jinkirtawa ya fi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta waɗanda suka ce a fita a kwana na biyu suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta ne saboda da shi ake koyi da bai jinkirta ba maganan ma a kai kwana na uku da bata taso ba in ya kwa inda a ce a kwana na biyu ya fita to ba wanda zai kwatanta ma kaiwa kwana na uku to shi yasa sai shi ya kai kwana na uku tukunna ya fita amma wanda tun da har Allah ya fara suka ce da ya tashi kiran ma na biyu na kwana biyu ya fara kira ce faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta fala isma alayhi babu laifi a kansa sai suka fifita a fita a kwana na biyu amma da ya lura da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yi mafi yawa suna tabbatar da jinkirtawa amma imamu ibn jarir tabari rahimahullah da yake fassarawa tace fa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi wanda ya fita a kwana na biyu babu laifi wanda ya jinkirta har kwana na uku babu laifi sai ce limani taqa abinda kawai ake so mutum ya zama to ya yi aikin hajjin domin Allah in ma kwana na biyu ne Allah ya bada dama ya zama to dai aikinsa ya yi domin Allah in kuma ya jinkirta kwana na uku babu laifi amma ya zama to aikinsa dai ya yi domin Allah da zai jinkirta har kwana na uku amma babu kyakkyawan niyya ba shi da wani lada haka kuma da ya fita a kwana na biyu amma ba tare da kyakkyawan niyya ba na ma ba shi da lada don haka limani taqwa anan yana nufin abin da duk ake so tsakanin nau'i biyu ko dai mutum ya fita bayan a kwana na biyu ko mutum ya jinkirta kwana na uku abin da ake bukata limanin taka kawai ga wanda ya yi aikin domin Allah shi yasa ba sai Allah ya sake cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku yi aiki domin Allah wa alamu ku sani annakum lallai ku ilaihi tuhsharun zuwa ga Allah za a taro kaga aikin hajji ko ina sai Allah ce wattaqullah sannan wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa wa atimul hajj wal umrata lillahi saboda me saboda abun da aka yi ta bayani a baya na cewa abu mai sauƙin riyata shiga babu kamar hajji da umra a cikin dukkan ibadojin nan da suka zamanto rukunan musulunci a sallah ba kofa da wuri da riya take shiga a azumi ba kofa da wuri da riya take shiga a zakka yawanci babu kaga zakka dai shine mutum yake ba da kuɗi amma ba safai yake samun harkar riya yanzu misali akwai haƙorin zakka haƙorin zakka amma akwai haƙorin haji ba akwai haƙorin haji menene haƙorin haji shine kawai in mutum ya yi dariya ka gani daga nan ba za ka sake ce masa wani ba sai alhaji kawai ya tabbatar ma shi alhaji akwai hakorin sallah ba hakorin sallah hakorin azumi ba ba hakorin azumi amma hakorin haji me ya kawo hakorin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hakorin haji ya sa ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san me ya hakori ba ƙirƙirar haƙori a baya-bayan nan ne ko shekara 110 bai yi ba ƙirƙirar haƙorin hajji ko shekara ɗari da goma bai a ƙasashe da suka ci gaba yawanci wanda yake da matsalan haƙwara irin wani haƙwara ake samun shi kenan kawai to sai a yawanci alhazai da asia da afirka sai suka samar da in an je a sa haƙorin zinari sai ake sawa maza da mata alhali amfani da zinari ga namiji wannan ba halin ba to sai zaman to aka ce to mata za su iya sawa don ado amma yanzu mace in bata je haji ba sai ta sa ita da kanta ba ta sa haƙori da za a kawo mata haƙori a ce wannan daga haji aka kawo ta zuwa wani mu ajiye Allah ya kai mu sai in ta je wai sai wanda ta je haji ne za ta sa wannan haƙori namiji ma yana sawa akwai maza masu sawa daga maza suna sawa waɗanda menene abu ɗaya a ciki da zai nuna maka cin nasara ko ƙarin lada ko ƙarin falala a gurin Allah babu shi don mutum ya sa haƙori a ce falalarsa ta ƙaru saboda aya ta ce ko hadisi ya ce babu shi illa dai falalarsa ta ƙaru gurin masu cewa alhaji sannan kuma shi da kansa idan ya sa wannan haƙorin ya san cewa yana nuna cewa shi fa alhaji to me yake so ya nuna to kaga wani abu ne wanda shedan yake sa wani abu ya raini idan wani bai ce wa mutum alhaji ba kuma ya ga haƙorin ƙarshen ta mutum ya ji wani abu na kan bai lura ba ne eh kaga to me ka wannan kaga shedan ya shiga shi ne wa aqimu al-hajj wal umrata lillah sannan ko ina sai Allah ce wattaqullah idan Allah ya magana akan gaban haji sai ce wattaqullah ku faji tsoron Allah baka taba ganin mutum yana yayata hotunansa saboda zakka ko azumi ko sallah duk wannan ba wanda yake gani in kaga ana yayata hotuna a sama ko ana turo wa yan uwa ko makamantansu da ihrami a jiki ko da mutum yana kusa da Ka'aba ko kuma mutum ya ce maka gashi nan a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya ce maka gashi ga filin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gashi a cikin rauda ko gashi a cikin kaza duk waɗannan in kaga mutum yana yi to a lokacin aikin haji ko umra amma in ka cire aikin haji ko umra sauran ibadun nan ba su ake ba za ba ka gani ba to shi yasa za ka ga Allah subhanahu wata'ala yana ƙara maimaitawa ashe lokaci ne zai zo da mutane suke sha'awan su nuna bunƙasarsu ta samun damar yin wannan aiki akwai abu da yawa da mutum zai yi da dukiya wanda dukiyar ta fi ƙarfin dukiyar da ya kashe wajen aikin hajji ko umra amma ba za ka yana wannan nuna bunƙasa da wannan abu mutum zai iya gina gidan da za a iya biya wa mutum ɗari su jihar da kuɗin gidan amma za ka ga yana albari ya zo ya mannu da gidan ko an manna haƙorin gidan ko an manna wane ne duk wannan ba za ka gani ba amma hajji da ya je wanda kuɗin da ya kai ɗaya bisa ɗari kuɗin da ya kashe a gina gida ba ya fi son ya nuna to kaga wannan yana nuna akwai hatsari a ciki shi yasa za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana ta maimaita abubuwa na tabbatar da ikhlasi hajji kuma duk cikin ibadun nan babu abun da yake nuna tabbatar da kadaitakar Allah kamansa da kuma nuna wa mutane tsayuwar tashin alkiyama kamar shi aikin haji haka duk abun da za a yi a aikin haji kowane guri aka zo za ka ji a ce tasbihi ne ko hailala ko addu'a ko kuma faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير daga wani ya ce ma zai je umra ko zai je hajji abin da zaka ce masa a samu addu'a to addu'a kuma shine asalin kaskantar da kai ga Allah da me da al'amari ga Allah da nuna kauna da bukatuwa zuwa ga Allah to in mutum cewa zan yi tafiya umra sai ka ce a samu addu'a hatta annabi sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu ta'ala anhu yace zai je umra Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ambata sa mu cikin addu'a Umar radiyallahu ta'ala anhu yace shi wannan maganar har ta masa umra don har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin yake addu'a a gurin sa to kaga ashe abin da za a je a yi wasu ayyuka ne waɗanda suke nuna kaskantar da kai ga Allah da komawa ga Allah da kuma shagwaba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to ba ba- a lokacin da mutum yake addu'a to kuma in aka ɗau hotonsa ina za a nuna wane ne zai gani Allah ya gani ko ko mutane su gani hoto dai don mutane ake dawo yau to wanne ne za a nuna ya marerece ne sai mutum ya yi haka ba sai ta ɗauke ni kuma yana magana yana cewa ya ɗaukar nasa na fito yanzu yana to kare walwala to saboda haka waɗannan abubuwa duka sai a lura da su da yadda Allah ya subhanahu wa ta'ala ya rinka maganganu a ciki a gurare da ayoyin da yadda sarrafa su yake da yadda ake tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da ikhlasi cikin ayyukan wato yi domin Allah a wataƙila idan mutum ko ya so ɗaukan hoto wani abin nan ya ga shi dole sai ya yi amma dai a yi kakatsantsan mutum yana cikin rigar ibada ko gurare muhimmai na ibada ya damu da cewa sai ya ɗau hoto ba kuma dalili wani sa'i ba mutum fa Allah ya bashi dama ya shiga roba to ko sai ka tsaya rukun mutum kai da ka zo wannan wuri mutum Allah ya bashi dama ga shiga Ka'aba to me da dauka wannan wannan wuri me ka kai da ka samu wannan wuri ai baka da wani minti daya da ya wuce komawa ga Allah to in ka tsaya kana bata lokacin ka wani hoto ko wani abu da shi kenan don wai ka nuna wasu ka nuna wasu ka je wuri to waye kai ka Allah subhanahu wa ta'ala to me abun alfari alfari kace musu su ba su zo kai ka su ko ko su tabbatar lalle ka bi ni da kai musu ban kwana bai isa ba su gane lalle ka isa ne ba bukata saboda haka ina ina abubuwa sai a lura da su sosai ɗaukar hoto ya zama yanayi na ruwan dare a yau a kowane guri na ibada da ake bukatar a keɓe niyya na ikhlasi mutane muna da sha'awar ɗaukar hoto misali har guraren raba sadakoki na abinci gama wanda suke da bukata sai ga an tara mutane a masallaci sai a rika kiran mutane ɗaya bayan ɗaya to daidaita kalli can ana ba wa mutum shinkafa da mai sai a ɗauka a nunawa a nunawa idan wanda ya bada abinci a raba in dai ya amince da kai ya san ka raba ba sai ka nuna masa hoto ba wasu suna kafa hujja da abubuwa ko na gwamnati abubuwa na gwamnati da aka zo to ku jami'an sai ku tsaya kawai ga kayan nan an siyo lalle za ku raba cikin a ɗauke ku a hoto don shaida in har ya zama dole sai an yi haka ba ina nufin ba ya halatta yi ba yau yadda dai mutane daga suke mai da abin wajen ababin shaida in an ga cewa sai an yi haka ba ina nufin ya halatta ba baki na ya yi kuskure ne da na ce ku tsaya a ɗauke ku a in an ɗauka shi kenan ya rage ga wanda suka ɗauka amma ana ba wa mutum sadaka da ake so a boye a nemi lada a gurin Allah don sai an tsaye da mutum don shi talaka ne a nuna shi a dauke shi a hoto ba shi saboda bukatar abincin bai sai ce a kana dauke ni in za ka dauke shi hoto ɗari ma shi kan ya samu shinkafa nan sai a wannan amma yanzu za ka so a ce kana cikin hali mawuyaci na kunci kai ne Allah ya jarraba da kuncin hali ka so a ce sai an nuna ka a duniya yau kana karba ai ai kana da daraja talaucin kaskanci ne ai ba a kaskantar da mutum bane don shi talaka Allah ne ya jarrabe shi kai da Allah ya baka kuma Allah ya jarrabe ka to sai ka daraja mutum ka daraja shi ba bukatan sai an jera mutane a kira sunan mace ita ma a ɗauke ta a hoto a kira sunan namiji a ɗauke shi a hoto wani dattijo wani da ƙarfinsa cikin bayan da suka iya sai sun karba amma dai a yi takarun ɗan da wannan al'amari ya zama ruwan dare yanzu komai ya zama hoto hoto hoto a yi lura da abun da ake yi domin allah a nemi lada a wurin allah haba kawai nan ba mutum sadaka shinkafa sai an yayata shi a duniya gaba ɗaya in ka gani duk inda ya je ko wani gari ya je ya ce wannan ni na taɓa ganin kamar na san gaba a jiya hoto ne da aka nuna shi yana karban shinkafa yana karban masara ya kamata a maida hankali da irin wannan ko ka ga ce a an yi foundation ko a ce a an yi kaza duk sai an jera mutane an dauke su a hoto don kawai an ba su sadaka mu ji tsoron Allah cikin wannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke bata niyyar mutane sau da yawa to da wuri ce zan zai shigo ta gurin sannan kuma daraja mutum yana da muhimmanci raskar ba mutum shinkafa falala ce gare ka ba gare shi ba da Allah ya ga dama kai ne shi zai baka wanda ka bashi nan da Allah ya ga dama shine mai baka kai da kake kwance a gida mai ko gidan sama ko babban gida ko menene da Allah ya ga dama kai ne kake haya a wani ɗaki matsatsi shi wannan da kake ji cewa yana haya matsatsi da shi ne da wannan gida to kuma sai an nuna shi a mutu da za a ɗauke shi a bashi sadaka to irin wannan abubuwa ya kamata a lura da su a rinka yin su domin Allah sadakoki da sauransu kar su bata mana miliyoyi da abubuwan da bai kamata ba amma ya zama yayi ana nan ana yi in aje mutum yana irin wannan magana ma sai da kamar shi wani ba kauye ba kauye ne haka ya abin da ake gani kenan ko kuma a mai tsanani ko kuma a'a shi komai sai an ce a'a ai dole sai an ce a'a inda abin da bai dace a yi shi bane dole a ce a'a wato amma wanda ya ga dama yi shi ne ya rage nasa amma dai an mai da hankali a kuma san abin da yake shine daidai a karrama kowane mutum a daraja shi Allah ya samu dace wa minan nasi
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد نعم قالوا بياني شيني النبي صلى الله عليه وسلم baya alfahari Zaka alfarin kafi wani karka nuna wannan ko me kake da shi a duniya ko ilimi ko kuɗi ko dukiya ba kai saka nuna kafi wani ba a'a kai tawaru ka kaskantar da kai ba mamaki kana da tarin kuɗi amma wani ya fi ka a wurin Allah ba mamaki kana da tarin ilimi amma wani ya fi ka a wurin Allah shi ba shi da ilimi amma ya fi ka a wurin Allah rubba ash'aka ahbar law aqsama ala Allah law daqqa lam yuftalahu ولو استأذن لم يؤذن له لو دب لو لو لو يعني ولو استأذن لم ي- لم يؤذن له لو قسم على الله لأبر wani za ka gan shi ana ganin sa ba kowa ba ana ganin sa ba kowa ba da zai nemi izini ya shigo ba za a ce yadda ya shigo da zai nemi ya buga kofa ya ce a buɗe mu za a ce a kai wuce ba irin ku bane yau da ba ka da ilimi ko ba ko ake so ba masu takardu kaza ko certificate kaza ko masu haddan kaza ake so ko kaza kai ce amma matsayin sa wurin Allah da zai rantse da Allah abu kaza zai faru Allah sai ya kubutar da shi sai abun ya faru ko ba lokacin faruwar abun ba saboda haka la tahiranna ahadan min ibadillah Allah ya kore wani takansa a cikin bayin Allah kar ka wulakanta wani a cikin bayin Allah don ku wane talaka ne ka ba shi sadaka ka taimake shi ko ya yake karka ji cewa kai wai mai kuɗi ne wanda yake alfahari da abun duniya har yanzu bai san Allah ba. alfahari da abun duniya rashin sanin Allah Allah subhanahu wataala ke baya ba yanzu na zai kifa abun ya juya Allah kuma yana da hanyoyin juyawa ta inda ba a- ba a tsammani saboda haka kullum mu rinka neman lada gurin Allah mu rinka daraja kowane dan adam Allah subhanahu wataala ya ɓoye walittakansa cikin bayinsa kar ka walakanta wani daga cikin bayin Allah baka san waye shi ba kana iya samun matsala a rayuwa wani daga cikin bayin Allah magabata yake cewa na samu jarrabawa da bashi da ya dabaibaye ni a ƙarshen rayuwata saboda hararan wani da na yi shekara arba'in da suka wuce ina tuna cewa hararan wani da na yi shekara arba'in da suka wuce shi ya tsoma ni a cikin bashin da na kasa fita ina ga za ka tsaya kana cin mutuncin wani ko zagin wani ko wani abu ko kana alfani da abun da kake da shi kai dinwa to saboda haka irin waɗannan abubuwa ko ka rinka takama kun ba wa wani sadaka ko kun ba wa wani kaza ba haka bane in ka bayar falillahi alhamdu ka gode wa Allah da ya baka daman ka ba wa wani amma da Allah ya ga dama sai ya canja wa mai wanke wankenka mai maka shara mai gyara maka shago inda Allah ya ga dama kai za ka gyara masa shago to saboda haka duk waɗannan abubuwan mu rinka lura da su mu san cewa Allah shine Allah har mu rabu da duniya lafiya mu rabu da duniya cikin nutsuwa da riko da musulunci da addinin Allah amma duk dan adam da kake gani kowa da matsayinsa a gurin Allah wancan aka yi talaka wancan aka yi shi kaza wancan aka yi kowa da matsayinsa a gurin Allah baka isa kuma ka san matsayin wani a gurin Allah ba Allah ya koyi sirrace sirrace su tsakaninsa da bayinsa wani yana zaune kana ganin sa ba kowa ba da ya ce Allah ya yi maka albarka daga nan ka rinka samun albarka kai baka sani saboda haka mai da hankali Allah ya samu ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaskantar da kai a cikin sahabbai yana kaskantar da kai hatta a gaban yahudawa waɗanda ba musulmai ba lokacin da ake aikin haji da ya zo zai hau kan taguwarsa sai da ba da uzuri ya ce ku yi haƙuri zan hau kan taguwa ba don komai ba saboda kowa sai ya hango ni ne kafin ya yi aiki to shi sa zan hau sama ba don haka ba da na yi aikin haji a ƙasa kamar yadda yawancin ku suke tafiya a ƙasa to annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu don ya hau sama wani abu ne ko ko abin da ya fi taguwa ya hau duk musulmai kana nufin ba za su yi alfahari da haka ba amma duk da haka sai dai ba su izini da aka keɓe masa ruwa an yi bayani a baya aka keɓe masa ruwa aka ajiye ƙarƙashin gini ya yi sanyi yana zuwa da wannan yarba aka ce na aka ne ya rasu da zaka an samu sanyi saboda kishirwa ga zafi ya ce ina yi da wani yarda shi aka ce wancan kuma inda suka rayu ya ce to a juya nasa akan na mutane sannan a ɗebo a ciki ba ya su yi wa kuma su da kuma zan sa su da da wani su ne sai la yajidu sayyi'atan min sayyi'ah ولكن يعفو ويسكت لا يتكبر متواضعا صلى الله عليه وسلم daga sai mun jawo masu tawazu da kaskantar da kai ka sa abu da ka sa a gaba kawai ba ruwan ka da bayin Allah in alkhairi ya hada ku yi alkhairi banda rubuta banda takama banda alfahari wannan shine rayuwa wata ran rangaran da za a dauke ka kai ka ne kai ba kowa bane kasa ne wa kullu alladhi fawqa turabi turabu duk da kuma yake akan kasa sunansa kasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min an-nas man yu'jibu ka qawluhu fil hayati ad-dunya daga cikin mutane akwai wanda maganganun su za su rinka baka mamaki wasu malamai suka ce wannan aya ta sauko cikin al-Akhnas bin Shariq as-Saqafi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah zan musulunta a shekar ya yake ya koya kafirci a zuciyarsa wasu malamai suka ce ta sauka cikin dukkan munafikai gaba da wannan shine maganar da alhaji ibn kafir yake cewa shi ya fi inganci wato duk wani munafiki halinsa iri ɗaya da munafiki dan uwansa ne da munafikan da da na yanzu duk halinsu iri ɗaya musamman sifofi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na munafikai idan hadatha kaza in zai magana sai ya yi ƙarya in yi alkawari zai saba sannan in an amince da shi zai yi ha'inci waɗannan abubuwa guda su ne ginshikan wato munafirci akwai ɗabi'u da yawa kamar girman kai suna daga cikin sifa ta munafirci yawa jinji da kai yana daga cikin sifa na munafirci wannan aya suna magana akan sifa ta munafikai wa min an-nas man yu'jibu ka qawluhu fil hayati dunya daga cikin mutane akwai wanda zai rinka maganarsa tana baka sha'awa in yana faɗa a rayuwar duniya yana labarin duniya za ka yi sha'awa in yana labarin addini za ka yi sha'awa rashidu ma alama fi qalbi yana shaidar da Allah akan abin da yake cikin zuciyarsa wata fassara yana rantsewa da Allah akan abin da yake cikin zuciyarsa yana cewa wallahi tallahi mu muka yi kaza wallahi na yi kaza shi yasa wani malamin mu Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Amin Shankiri malamin mu na tafsiri shi yana nan yanzu haka yana da kujera a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Sheikh Muhammad al-Amin sahibu adwa'ul bayan wanda ya rubuta adwa'ul bayan Sheikh Abdullah yake cewa duk abin da zaka yi ka guji ad-dama'irul marfu'a wato damirai na rafa wa mu muka mu muka gina wannan makarantar ni na yi ta ni na gina ni na yi kaza a ka yi yawaita wannan azzamairul marfu'a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da dama aka yi kaza Allah subhanahu wataala cikin ni'imarsa da rahamarsa aka yi kaza yawanci duk abin da zaka yi ni ne wa'azi wa'azi na kaza ne a Allah subhanahu wataala ya bada dama ne aka bada duk wanda kake gani yake zaune yake sauraron wa'azi da Allah ya ga dama ko ne a zaune shine mai wa'azi to saboda haka Allah subhanahu wataala shi yake abubuwansa ya tsara abubuwansa don ya jarrabe ku gaba daya to amma dawa'irul marfu'a mutum ya rinka jingina aikinsa ga kansa malamai suka ce mutum ya guji wannan yawanci zai jefa mutum cikin halaka shedan zai zo ya sawa mutum wani abu shikenan shi yasa karka ringa cewa ni muka yi ni nayi da nayi kaza sai kaza na je na ce kaza sai nayi magana da shi sai gwamnan ya ce sai nayi bawa gwamnan shawari sai an duk wannan ba shi ne ba ba shi ne ba yawanci za ga ana samun jarrabawa irin wannan ke ta labari ni ne na ba da shawari da na ja hankalinsa sai a wannan wani abu ne daban ba sai an mutane sun sani ba farko ne da su mai yuri da kaulihi fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi ai ne tabbas kaza kaza kaza yawan rantsuwa bai dace ba a rayuwar mu ko a harkar duniya ko a harkar kasuwanci ko a harkar mu'amala a karkarin yawan rantsuwa wallahi tallahi kaza wallahi tallahi kaza a sai da inda rantsuwar ta taso ko bukata ya taso don ka kar a riƙa yawaitawa wata ƙira'a wa yashhadu Allahu Allah ya shaida alama fi qalbihi Allah shaida ne akan abin da yake cikin zuciyarsa na kafirci da ya boye ba musulunci ba munafiki kenan ko kuma wa yashhadu Allah shi yana shaidar da mutane da ta hanyar rantsuwa ko kuma yana nuna wa Allah cewa shi mutumin kirki ne wa huwa anaddu da hisab kuma duk lokacin da za a yi kusuma da shi cijewa cijewa anaddu da hisab shine mai karkacewa da maganarsa kifadi kifadi a magana ko a rayuwar duniya ya karkata wani kifadi duk abu da aka cewa wa da kai kuskure da cewa ai ina kokari ne don nayi kaza ba wai kuskure nayi ba kaza kaza wannan kifadi ke akwai mutane haka suke zai abu duk yanda kai da shi ba zai karbi kuskuren sa ba sai dai cewa ai kaza kaza ne ai abuna baka gane abun da nake nufi bane da ka fahimce ni da ka san cewa kaza ifadi kenan shi kana gani yayi kuskure amma da ka so za ka masa gyara sai ya zagaya da magana alaikul kisab kenan sifa da ta munafiki kar ka yarda da wannan waye ka yi kuskure a to ya kake gani a ni hujja ta kaza ne a kaza a to gaskiya sai Allah saka da alheri shi kenan magana ya kai wa huwa anabiyul kisab wanda yake da siga ta munafici yakan zama aladul kusa duk inda zaka yi sai ya bauɗe duk inda zaka yi sai ya bauɗe in sai in shi zai bada labari sai ya gaure ya da ƙarya don abu ne dai wannan aladul kusa kenan wannan sifa ce ta munafici Allah ya kiyaye wa idza tawalla sa'ati min ardi liyusila fiha duk lokacin da ya juya baya sai ka ga ya kusa cikin kasa da aikinsa sabani iliminsa yusuf fiha don ya yi barna a cikin ƙasa mafi munin barna shi ne yin awwale ne wani da ilimi amma a bayan kuskure ko yin ilimin mutum yana iya kuskure idan ya yi kuskure Allah ya gane da shi ya yi kuskure ko ya yi laifi ko ya yi sako to ya tuba zuwa ga Allah mafi munin shi ne mutum ya yi sako ya gane ya yi sako kuma ya jafirce bai damu ba amma in mutum ya yi sako sakonsa ya kora masa rai ya yi istighfari ya tuba zuwa ga Allah to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa amma bisa ilimi ko mutum zama shi yana sako bisa ganganci ko ya kiyarta da cewa sako yake yi wannan iyakan halaka ke idan aka yi haka shine Allah ya ce wa yuhlika al-harsa wan nasl yana halakar da gonakai da kuma tsatso wato na aihuwan yaya shine yin barna bisa ilimi wanda ya fi kowa kawo fari a doron ƙasa shi ne wanda zai koma yana bala'in barna alhari yana da ilimi wanda na kawo a samu fari a bayan ƙasa hatta ciyayi suna ganewa an saba wa Allah bisa ilimi shi ne wani mulka alharsa idan gonakai suka zo suna bushewa sun san cewa an saba wa Allah bisa ilimi don haka sai Allah ya kame ruwansa wannan sai zama to ba a aihuwa ko kuma a rika aifan 'ya'ya mafiya yawa ba sa zama daidai shine ihlakun nasl ko da wato ba a haihuwa in gaba daya ana rayuwa ba aihuwa ko kuma ana aihuwa amma ba amfanuwa da yayan Allah ya kiyaye za ka yi duka alfarka wannan wannan shine barna bayan ilimi Allah ta wallahu la yuhibbul fasad Allah bai son barna a rinka yin abu da gangan ana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai son barna wa idza qila lahum taqillah sifatan munafiq in aka ce mata ji tsoron Allah akhadatu la izzatu bil ithm sai ka yana ji da kansa ni za ka ce ji tsoron Allah ni za ka ce ji tsoron Allah yana alfahari yana takama yana jin cewa ya fi karfin a ce masa ji tsoron Allah dan yana ga ku da kuke ce masa ji tsoron Allah ma gaba ɗaya kuma ba ku da ba ku kai tsoron Allah akhadatu la izzatu bil ithm ala tafahatuhu jahannam to wannan kan jahannama ta ishe shi ba ta tsawa yake ji ba to yazo jahannama ta ishe shi Allah kiyaye wa la bi'sal mihad tir da makoma in ta zama jahannama duk wanda aka ce mutum jahannama zai koma a ranar magana ta kare lalacewa ya kai karshe duk abin da mutum ke ciki a duniya in dai ya tsira daga jahannama bai taba shan wahala ba duk daɗin da mutum ke ciki a duniya in aka ce jahannama ce makomarsa bai taba jin daɗi ba ko na sakanta saboda haka daɗi ya ƙare a gidan aljanna Allah ya samu cikin ta dukkan bala'i da wahala da kunci ya ƙare a wutar jahannama Allah ya raba mu da ita saboda haka wannan sifofi ne na munafikai wadda Allah subhanahu wata'ala yake bayyanawa malamai suka ce wannan sifofi ba wai kadai ga shi wanda aka ce ayan ta sauka dalilin ta ba a'a amma wato ta gane duk wani ne irin wannan sifa ne kar mutum ya zamanto yana dauke da sifa ta munafurci ta hanyar in zai magana yayi ƙarya yau ƙarya ta zama ruwan dare a tsakanin mutane musulmai mafiya yawa jama'a nan da nan sai mutum ya yi ƙarya babban mutum ya yana yana nan sai ya karya ya ce kaza ba alhali ba haka labari ana son yaɗa labari a yi karya ko ta hanyar waya mutum ya yaɗa labarin karya a turo masa albari da wani tabbar ba komai kawai labarin da zai tada hankalin jama'a shi ma ya tura yawan tura tura a waya ba tare da tabbatar da hakikalin su ba yawanci matsala ne wannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ahzab ya yi magana da illam yantahi almunafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati la nabiyyi annaka bi al murjifuna fil madinati suna tare da munafikai kullum sifa ce ta munafiki al murjifuna fil madinati suna yan yada labarin da ba gaskiya a ce an ji labarin kaza ne faru an ji labarin kaza ne faru a yanzu a social media yawanci haka a ce wannan a ce wancan a ce wannan a ce wancan duk labarin da ka tura wa mutane suka karanta kai kana da alhakin turawa in ba gaskiya ba ne ko da gaskiya ne ba dole ba ne sai ka tura ya kamata ka lura da abu amma jama'a da yawa suka ga kawai daga abu ya zo mutum shi ma ya an gaza shi wancan ma ya tura wancan ya tura sannan in an zo labarai ana sha'awar a yi ƙarya sifa ce ta munafurci dole a mai da hankali da wannan domin a samu tsira duniya da lahira in an yi alkawari a yi kokarin cikawa kar mutum ya zama shi yana karya alkawari sifa ce ta munafurci in an amince da kai ka kiyaye amana kiyaye amana a yau ta zama abu mai wahala ba a kiyaye amana yawanci mutane suna gaggawa da amanar da ake basu ko amana a kasuwa ko amana a wurin aiki ko amana a mukami na gwamnati ko amana a wurare daban-daban sauri duk yawa ba a damu da kiyaye amana an damu da kawai cin amana a wuce masu aikin sana'ar hannu sai su ce amanar wanda ya kawo wa wanda ya kawo musu aiki sai wanda Allah ya kare kalilan suke kokari masu aikin kaza da yawa sai ka samu akwai cin amana in aikin gwamnati ne da yawa akwai cin amana ana sha'awar a karbi cin hanci da rayuwa ana sha'awar a mai da kuɗin gwamnati ya zama na mutum dukkan waɗannan abubuwa duk dama da mutum ya samu na rike mukami ya ci amanar wannan mukami ba zai je aljanna ba ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو راش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة بعض الباوة أن لا باش داوة أكل دوك يرجمع أما يقري لا ندبه متحيب الدنيا يا أولا وكمان اللورة أسكوان شندوكي أتكلكا بما يردم يموتوا ولا يبدأ جاء الجنة وانا مغنى منزوم الله صلى الله عليه وسلم فسر وقوي مكيبا ومغنى منزوم kuma hadisi ne ingantacce to ka ga ido wannan abubuwa kiyaye amana rashin kiyaye amana sifa ce ta munafiki mu lura da shi in mutum zama bayi da amana bai zama mutum ba awwal ma turfa fi qulubin nas al amana daga cikin alamomin tashin alkiyama da za a ɗage a zukatan mutane shine rage amana idan an ɗage amana a cikin zuciyar mutum ya zama mutum kawai ganga ba ya yawancin mu a yau amana ba ta zama amana ba ta kiyayewa bai kamata mu zama to mu musulmai amma ba mu kiyaye amana ana kasuwa ka ga mutum gaba ɗaya amana ta gagara in ana sana'a amana ta gagara in ana kaza amana ta gagara wajibi ne mu kula da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ta'ala da sabi wajibi a wajen eh wajen sauran tijara إن شاء الله تعالى أنا دعوة الخير وإذا قيل لهم اتق الله أخذت الأرض ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يا أكرمت أكرمت نعم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nas amma daga cikin mutane akwai wani ya shiri na sauri wa amrudatillah wanda yake yake sai da kansa gaba da ya zaɓi ibtiga amrudatillah neman yardar Allah ita yake nema rayuwarsa gaba ɗaya yana iya ba da ita don neman yardar Allah a cikin mutane akwai wannan shi ne mumini ke Allah ya samu gaba da wasu malamai suka ce irin su suhaib ibn sinan ar-rumi suhaib ibn sinan ar-rumi wannan ayan lokacin da zai yi hijira mutane maka suka ce kai ba asalin balarabin maka bane kai rumi ne kudin da kake kasuwanci da shi duk a maka ka samu za ka yi hijira ka hadu da muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zai yi hijira ya musulunta suka ce to ko komo ba za ka fita da shi ba a maka ka samu a maka za ka bar shi yace in na farko da wannan kuɗin za ku bani hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce in dai za ku bani da wannan kuɗin je ka ka hadu da shi to sai sai ba duk abin da ya mallaka shike ne yace yana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sai malaika Jibril ya sake zuwa da wannan aya wa minan nas man yashri nafsahu bi amradatillah a cikin mutane akwai wanda zaka ga yana iya ba da ransa da dukiyarsa da komai don neman yardar Allah don ka yi bar maka ya taho don neman yardar Allah wannan irin su suna har a yanzu a duniyar nan akwai waɗanda suke ba da duk abin da suke da shi don neman yardar Allah akwai waɗanda suke amfani da rayuwarsu don neman yardar Allah a duk inda ka su harkar ibada ba sa cin amana mutane ba sa zalunci ba sa abubuwan da su kamata ba iya daidai gwargwadon su sun bar abun da bai kamata ba iya daidai gwagwarin suna yin ayyukan alkhairi wallahu ra'ufun bil ibad Allah ne taushin hali ne game da bayinsa don ka duk wanda yake buƙatar rahmar Allah Allah shi yake sun ya shi rahmar Allah ka samu shi rahmar wallahu ta'ala alam insha Allah ya muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah ya saka da Allah ya kara lafiya da yi mu ya albarka Allah ya kara jagoranci ya Allah ji nausa ya gafarta musu Allah ya kara rayuwa albarka Allah ya ma Allah kara rayuwa albarka sai masu yawa to akwai da yawa Allah ya turo hotoci na annaba da kuma alkur'ani akan asa Allah ya ji ƙarfiya ya gafarta musu wannan zama da ya haɗa abdan alkur'ani da ke fata shi da to Allah ya albarkaci wannan karatu kuma Allah ya sa ya zama masa alkhairi wanda ce an musu alkawarda ne daban-daban ne na masu jari wanda suka sa kadarorin su a kansu suka sa su da addu'a wanda ta haka da takardun sojan neman aiki wannan ya kawo kaya wannan suna shari'a wannan ce arke masa kuɗi ya sai ke sauke shi da dole na isa a bashi wannan matan suna jira wannan neman aure wannan na bisa bashi wannan neman jari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
dukkan bayan Allah da suka turo su yi bukatar bayan Allah sai su addu'o'i muna mata Allah ya fita addu'o'i a bayar Allah da ta turo butoci da tijiya muna fatan Allah ya karbi aikinta ya kuma saka da alkhairi ya gafarta wa iyaye akwai daga cikin dattijan mu ita mata kawo na da shekaran jiya ku na hajiya mahaifiyar su hakan da kuma hajiya babari sun kawo abin abubuwan masallaci eh yau masu muke sun sake kawa masha Allah wasu mutane kuma suna ɗaukar mota sai su kai ta wani guri sai su bata a can ga dattijai kuma suna ta kawowa saboda a yi alwala ya amfani al'ummar musulmai suna kaunar lada a wurin Allah Allah ya saka musu da alkhairi ya biya musu bukatun su duniya da lahira ya gafarta wa iyaye kuma duka Allah ya gafarta wa iyaye waɗanda suka ce wanda ya ce iyalin su suna da juna Allah ya ba zuriya tsayi ba ya sauke su lafiya da duk suke da juna Allah ya sauke su lafiya ya ba su zuriya tsayi ba da wanda suke shari'a Allah ya tabbatar da mai gaskiya ya bashi haƙƙinsa wanda yake neman ya zalunci Allah ya karya sha'aninsa inda Allah ala kulli shay'in qadir masu jari ko fara kasuwanci Allah ya sanya albarka a kasuwancin masu bukatan jari Allah ya ba su jari mai albarka masu ba su suka Allah ya ba su ikon biya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya kowa da irin bukatun da ya ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya sa muna daga cikin masu samun babban rabo a wannan wata mai albarka Allah ya gafarta wa iyayen mu ya yanta mu ya yanta su daga wuta zuwa aljanna Allah ya gafarta wa kakannin mu da zuriyar mu da iyalan mu ya kare mu da kariyar mu daga duk wani sharri inna hu sami'un qaribun mujibu da'awat kamar yadda muke haduwa Allah ya samu na cikin yardar Allah Allah ya hada mu cikin jannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يلين أسكتنا رأيوا آداب تاشم فراشم كايا الله يكرم لسوكم الله في جو سكين وعلى هلو يتبت وانا جراحما دليما دولولا وانا قصتنا وإنه على كل شيء قدير da kare mai tabbatar da wani jari ko da alƙur'ani da sunan wani sallallahu alaihi wasallam da mu da zuriya mu da iyalan mu wani kariya da kariyarsa اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك